ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sai ga watan jimadar asir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jirar na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun yi darasi na ɗaya a cikin wannan sura mai albarka sura ta ɗaha yau za mu tashi darasi na biyu wanda kuma ita ce sura ta ashirin daidai idan ka faro ɗin daga wato daga sama muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai a fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu da zamu tashi aya ta sha bakwai wa masu kabiya ne ka ya musa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Allah madaukakin sarki yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka ya kai Musa Allah madaukakin sarki ya san me a hannun Annabi Musa amma ya tambaye shi idan ya bada wani darasi ga masu wato karatu nan gaba wanda za su zo ko wanda suke tare da shi a daidai wannan lokaci Allah ya ce menene a hannunka ya kai Musa kana sai annabi Musa ya ce hiya asaya wannan sanda ta ce ya ubangiji atawakkau alaiha wanda nake dogaro da ita wa hutu biha ala ganami kuma nake karkadowa wato dabbobi na gani daga jikin bijiya da wannan sandar sai ce waliya fiha ma'ari wa sannan na wasu ayyukan daban da sandar malamai malaman tafsiri da yawa musamman imamu kai da ya zo ya kalli wannan aya ya yi wajen fili uku zuwa hudu dangane da bayani akan wannan wato aya hi asaya tawakkau alaiha wa hutu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra musamman gaba kalli cewa yana da wasu amfanin nika daban da yake yi da sandarsa nan malamin suka ce ya nuna cewa ashe za a iya ma tambaya a tambaye ka wani abu kafin ka bada amsar ka fara yin jinkira da wani abu ko kuma idan ka ba da auna sannan ka yi kuɗa da wani abu wani ne ya ba tambaya a kan sallah sai ka ban sai ba ban sai a ce sarki ba yana da muhimmanci ka ɗauko wanda da ke da cewa ita sallah kafin a yi da zai yi sarki sannan aka yi sarki a yi alwala sannan kaga wannan kawai tambayar ta aka cewa kai ne a hannunta in yake sanda ai yayi amma sai da yi ba fi a saya a tawakkau alaiha wa hutu biha ala ganin kaga ba tambaye ba tambaye shi cewa bayan wannan gomi kake da ita ba bayan karin bayani sannan nake karkado da gomi ya ganye da ita wani ya fiha ma'aribu fa kuma ina da wasu ayyukan daban da rage yi annaba ne da su kalam biwa hadisi in kana biwa za ka ga akwai guraren da shi ma hakan ya kai in an tambaye shi akan kaza yanzu ya yi wasu bayanan daban sannan kuma sai wani bayani akwai wurare amma ba kore ne ba ne ana duba zarfin zaman da kuma zarfin maka to a nan annabi musa yake yi a hasaya sanda ta ce a tawakkau alaiha da nake dogaro da ita kaga dai da kike amfani sanda kenan ana dogaro da ita za ka magabata suna amfani da ita manyan sarakuna da malamai suna amfani da sanda da kuma manya waɗanda suka manyanta za a gane amfani da sanda to shi ne aka wakawa alaiha domin lokacin sai na Umar ya tura Tamimu Dari da Ka'ab su je su rika mutane sallar tahajjudi sai da yawan tuwo sanda suke amfani da saboda dogon sallar da mutum ya gaji zai ɗau sandarsa ya dogara da ita to saboda haka wa hutu biha ala ganami sannan kuma na bugo dabbobi na ganye da ita sai ke wani ya fiya ma'ari da ukra kuma akwai wata amfanin nukan daban da ake yi da sanda to imamu qurtubi ne yazo shi ga bayani shi ne ibnu hisham da wani da yazo salamu ne ta biya ita yake sawa a matsayin kisra ita sanda ana da ko asan bi ana rubun sanda yake ita zai kafa yayin kisra da yake amfani da rawaye yake shi malam qurtubi baki ne almaliki malamin fiqh ne shi ya shiga wannan bayani yake bayan wannan kuma ana ajiye ta a matsayin rajin ko yaro ko gajiyani shi ne zai kawo ta ya ce tsere ta amfanin sanda shi ne ana zane masu gida ne shi haka kuma da ya ce ya ce don mutum sai ne jira ya wata bulala ya ce amfanin sanda ne wannan har ya kawo hadisin wato abi jahab wata baiwa Allah ta zo ta tambaya na bani da ta zama mutum dina ne wanda da aure akwai shi ta Muawiya ibn Abi Sufyan sannan akwai Abi Jahab ya ce ya Rasulullahi duk suna zo na wajen aura sai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wato illolin kowane yake to shi dai wato muawiya fa sa'ulukun la malal kala kane ba da komai ba ne bi bane a je idan wani ya zo neman karka ka ga wai da sana'a ka je je ne musala a ce ba ne bi ya yi kai ba ko ai kawai dai sana'a ce kada a rai idan da abu amma in babu ba ne bi bane a ce ka je ka ne ko a ga wata ce a je mu ne sana'a alaihi wa to ba za a zo a shahada kuda ba ko yi dun kuda ba wanda ya je ko daga baya Allah ya hore masa kasa za ta rike shi to saboda haka wannan kenan abu na farko sannan na biyu sai Allah alaihi wa sallam ya ce shi kuma wa amma abin jahil wa garabu din ne ta kana la ya zawa asawa wa afiku dukan ba da yake baya ajiye sandarsa da wani kafararsa imamu kudin ya kawo ne yake kun ga iya yake amfanin zanda ana zane wa sai dan to kaga wannan ya mu wato wannan ce rabin kaya kare haƙƙin mata suka ji wannan ai da ya ji to sai ko tura yan mada ce ta suru sai ne sai dai wannan bayani da aka yi yana da ko da malam ko imamu kudin mun ka dauka ne sarata ya kawo hadisin yadda yake amma za ka ji da ujuban matan zaman aka kawo matsala ba za ba ba sai aka yi dole sai an yi ba amma ana gaya ma addini ya yi da kaza dan kan wani karan bani yanzu yace wa ra'ayi kaza ba ko saboda yana jin wayewa yace ba kaza masu surutun cewa dan ne za a aurar da rara Aisha a shekara shida ko takwas dan ne za abun mamaki na na jannar ba in ka ce yaron da ta hana ta magana sai da shekara ga yi yau na ko hamsin kan nan ta mutu ne za ba ta magana ba sai kai ne warin baki ko ba haka bane idan abin ya dame ka ai ka zo wajen ko gudu ta kowa yawan hadisi a bata muji ta ce sai daga sai abin da aka yi mata bata ji dadi wani a wanda ya da aka yi tana yari ko ba haka bane wannan abu da shi ne kyau dan na taɓa ganin wani mara kunya ya taɓa wani rubutu shekara biyu ko uku baya a social media cewa irin wa'annan ƴan feminist ina magana kaza kaza kaza to kaga wannan ita ce amsarsa me yasa Aisha wata ce ko wai wani kai kai saboda ya zo masu masu yi Allah su kera fito to kaga matakan shi ne da za a bi a ta musulunci da ya gawo za a iya wa iyali horo ai kaga sai da annaba ne da ya zo kira ya bayar da kai cewa da fala ta bi bil wajha idan iyali ka sai ma ne bin da za ka dace da karka da ka wata wala tu kabbi dakkan ka zage iyayenka sannan kuma ayar da ta zo a baya ma zai ta ba da gaskiya a cikin sai wallahi ta khafuna nuzuzahunna fa'izuhunna wahduhunna fil madaji' wa bihuhunna duwa da yake ne ne a irin wannan kafin ta kai matakin dukan Allah ya ji an fara mata wa'azi wa'azi idan ba za ta ji naka ba ka sa mata idan ba za ta ji wannan ba a ta wato ko kada ne a rika tawa dan ta ji idan duk ba ta ji wa'azi ba duk wato hanyar da take tsammani ta hanyar waliyar da ta hanyar malamai da take sauraro duk ba ta ji wannan wa'azin ba sai Allah ya ce a tafi gaba ta yi kawai wanda yake da ya yi gaba ta yi gaba ta yi shi ne wajiruhun na firma ba ya yi a kaurace musu a tuntuna in dai lafi ya mace ce ba ta hawa wata hudu duk kunyarta ba ta bukaci namiji ba saboda haka kaurace kuma sai zama mataki mataki idan aka zo su fada ne ga ayatul kursi da kwanciyar kullum a haka za a zo za a ba ta abinci za a yi mu'amala amma ba mu'amala a wuri kaga wannan horo ne na biyu domin hatta a musulunci idan mutum ya tafi yayin ya aure wata hudu idan ya aure wata hudu ba zai ta kasa a kudi ba zai wa alƙali zai iya rawa saboda an san an shiga hakkin ta sai na Umar ya kira Hafsa ya tambaye ta menene iya kwanakin da wata take iya hakuri wata haɗu da namiji ba sai shi mutara duk kun yayi ke hukunci rani muna bukata an bai yace mutumin kunya wata hudu to shi ne yasa doka duk wanda ya tafi yaki yawo wata hudu to za ka wata jiya ta ko da ka san wata ne ne ji da dawo da kai a kai wani a a jere ne ne da wanda ke so da ya kai su bane ko yoyi in sun yi wata ne zuwa dawo da su su ga iyalan ko ba haka wani in ba haka wani zai yi matsaloli ko da zuwa ta haka baki a yi wa kasa illa to kamar rashin biki wuce za wani jami'in tsaro muna wannan tattauna da ni sai a kai mutum aji kawai wannan kuskure ne Allah kuskure ne ko da an ne yana bukatar iyalin in ko ba haka ba za a samu waɗanda suke da kujin din nan su kai musu daɗi to wayannan wato suna bukatar su din mun mutum ya zama shugaba da rauki yana da hangen nesa to saboda haka bayan ta ci jin wani mutum yana ta ce wa kare gungunna mataki na uku sai a masa bulala kada a karya kaji sannan kuma kada wato a dake fuska kaga wannan musulunci ya kawo shi amma ne zai sa a yi duka ba irin abin da wasu ke kallo ba kawai don ba su ce ba rashin kunya in ma baka shirya da wannan ba to ka san cewa kun shakka babu a baka shirya aure ba wani ya taba kai da yana wa tsara matar ta ne mai gigantaka yana zuwa shi tarau maganganun da matan zai na umar ta rika faɗa ma ya ba ku na rufe biya kawai ya tsaya to sai ya rika biyo maganganun da ta haifar a cikin yanewa to shi kuma zai na umar abin da ya mai yawa zai fito kawai sai ga mutum ya fita daga doron sai ya rige tun yau ne kawo ka gida na yake wallahi ya je da mu'mini tsara na kawo ka sai ga na wani bulani sai dariya sai yake cewa kai wa Allah ya duk alherin da take ji ka wanda ita alherin da za ta kalla ce ba ne to kaga wannan shine abubuwan da duk musulunci ya kawo wannan kuma sai na Umar bin shi suka kawo wannan wato hadisan sannan kuma ayoyin da sun biya su kuma sun tabbatar da su amma ka kawai wala karan bana zai yi kawai sai sai babu ayar ko sai a ana zaluntar mutum bayan dawowar mata bayan an yi jira kai daga Makka zuwa Madina sai ranto wato su matan Makka mutanen maka ya saba idan sun faɗi magana matan su biyar musu amma yan madina sun saba su ɗabi'a ko idan miji na magana za ta iya mayar da sama sai suka koya su sai abin yayi yawa kowa yana ta ƙarar matan da ta dinga ɗabi'u ta yi kaza domin kawa da wuri take canza ɗabi'ar kawa in kana so ka rika yau auren wanda kake so ka aura wato ka raba ta da kawai duka ba ka wallahi ba za ka iya ba saboda haka lokacin da ayat ta sauka cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ba da horon ga yadda za sai kawai ba ku kaga mutum ya zama dogon rinji ya shigo da gida mai gida wannan bai ji Allah ne ke mutu ne cikin ayi ne ji dukan gida ne mata suka taru gida annabi alaihi salatu wasallam da yawa wasu wata an fasa mata baki wata kaza ya faru duka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya annabi sai ya bayani cewa ba abin da yake saboda haka ba wai kawai ai duka ba to me ne ka a tabi'a ta yau da gobe kan mutum ya rabi iyalin sa shi ne baya wuce abu biyu shi ne matar da ba ta sallah kayan duk a duniya an yi an yi zaki wannan ya kamata ya kamata a zane amma in dai rashin kunya kai ne ita cewa shi ne ita za ta yi rage Allah wannan kenan ba ta sallah kuma an yi an yi a to wannan sai da ne domin an yi wa'azi da kiji an kauce a cikin fada ta ke da an dawo dubi a goma wasu gaba shi ne kuma matar kuma da jibawa za a zo wanda aka gaya mana shi dawul mijin da mijin da rabar ko kullun je wata duka sai suka rabu da ta auri wani shi kuma kullun je na jiya ya zo da jinji wannan da dokai ba ke duka ba saboda ta saba da duka to kai baka iya duka ba to kullum zai zauna da yaje ji shi kuma haka ake zaman rayuwa ba kaza ta yi rashin kunya duk abin da za ta yi wallahi ya yi kula wannan zai yi ba ka iya duka wani ko to saboda haka wannan a wato shi ne matakin da ya kamata wato a kalla idan ba ta sallah na biyu wanda za ta zangi iyayenka kuru-kuru a gaban gidanka kayi wa'azi kayi wa'azi ta kiri wannan ina mata bulala ko baban ta waje ce ba yi ba ko amma kan ni on da kan da akan abinci ko wace kaza ba wannan dukkan akwai watakin duka kuma da mai za a yi dukan na ba na taɓa ba wata shawara ne kar ka ɗauko da wurina ko zanga da ce me za ka samu me ta ruwa wannan saboda ita ita da yake nuna da makaranta ne na san yadda ake gudana da ita ita ba za ta fasa jiki ba amma za a ji a jiki haka mai sa ta ruwa din ba za ta fasa jiki ba ballan da ta je gida da ce biyar maka rudo ba za ta duba ban ya buɗe wani ya gani jini babu wallahi za ta ji a jikin za ta san ta zage umma shi ke nan kawai mun kawai zuwa wani ƙauye dawa sai wannan matsala ta wujiro sai wani yace ai ta gaji wato ita da ta gaji ba rage mutubi wanda shi ne yace ai akuya da ta sa sunan uwarta kawai tana sanar suka yi fada za ta bar biza da ta zo kawai da suka zage ta tana ki dan abu kaza kaza ki ni za ki ji wa kaza da akwai ire-iren wayannan to sai ya ce sai ya tambaya malam to yanzu sai wani abu da ji da jiya zai ce ai da muka lawo ka ba ya magana zai ce shi ma ya jiyo mu duniya za su na uban sai ni kuma da wanda ya dawo kai na zai ce dukkan suna da sun zama dabbobi gaba ɗaya irin mu na kana da hanzu sun zama dabbobi to so da ga irin wayan abubuwan dole ne idan mutum wato mutum ya kalla zai wa musulunci adal cewa ba musulunci ba cewa idan an ba ne bi kawai abu ɗaya ne yake yi ba ba haka bane shi da duk malamin da suka kawo ba malamin da yake wata sababu amma sai shi ne da musulunci ya aka kawo amana ce ta ilimi a kawo a faɗa duk wanda ke wannan ba wanda kaje ka ga yadda sai na umar yake lallaba matarsa duk ya haddace ya kaje ka gani yana da zafin jiki yana da kaza amma ba taɓa ce ma ya ɗaga hannu ko tsofi ya mare ta ba to ita da aka ba ka ba da fatawa ko bi fatawa cewa duk wanda ya mare ki kirama ko duk wanda ya rage ki kirama wannan kuskure ne kuskure ne babba to saboda haka wannan shi ne abin da musulunci ya kawo idan musulunci ya kawo abu ka faɗi amma ba yana nuna wajibi ne a yi ba ana gaya ma dai mataki na ƙarshe idan an zo kaza za a iya yi sai shi ne Allah madaukakin sarki ba kuma irin yadda muke gani a wato media ba cewa wani yau ba ta sabu ba sai mata kaza ko satin da yake na zuwa ita kuma ina zo da ke koma gidan mijin nata amma dai dukan da yake ta fara na ji to sai Allah madaukakin sarki yake kana alaka haya mu to tunda ya faɗa amfanin wannan sallar cewa tana da amfanin mika da gwamma banda dogara da ita da kuma kado ganye da yake da ita sai Allah ya ce alaka haya mu to je farda wannan sandar ya kai annabi Musa fa alqaha sai wurgar da wannan sandar fa ila hiya hayyatun tas'a sai da ta koma mutum ya hayya wata wato wato karam sura sai nuna cewa bai da hiya tawbanun mubi a cikin suratul a'raf sai kuma suratul bayan suratul a'raf suratul shu'ara sai ce ta annaha jannu wa la mudira wa la yu'azu a suratul kahf ko suratul kahf da nan saboda haka sai Allah ya rubuta sarki ya ba su wannan sunaye aljannu kuma duk ita ce alhayya sannan kuma tauban tauban shi ne katon kuminci hayya kuma kamar ka ce me yasa jannu kuma ɗan karamin mutiji kamar tara kuma duk abu da yake nufi wani zai ce akwai cin karo babu malai da kiki da sauran malamai da su ce kawo irin wani abubuwan da ke bawon cin karo a cikin abubuwan bayan ya ce dan ka tattara ayoyin za ka gani da aka yi magana a kan girman ta tana na girman ta motsi babban ne tabbas ya ce da aka ce mata jahannu kuma domin daga aljin ne aljin abin da yake a koyi walamma janna alaihi layli idan ya kira aljanni aljin saboda koyar da yake amma idan ya ba kan gani ne ko ne da gani wani da yazo sai ya yi mutum goma biyar ma ya wata shi amma saboda yana kuya to me yasa aka kira ta jahannam saboda motsin da take yi yadda ta san karamar mutiya ga ta sauke ta amma motsa da take yadda ta san wato me ake kira tana ba duwan da ko ko karamin mutum ji in kan shi kan mutum ji nan da za ka ta ka duba ga yadda yake motsa za ka wannan ne ga ubi ya tarka motsa idan Allah ba da sarki yake bai rahi ayyatun ta sai ga ta dawo ne ta tana ta motsa kala sai Allah yake kurha wala ta kama ta kada ka ji doro kama wannan ne ka wala ta kafkara ka ji doro sai wa'induha da tunda za mu mai da ita sirata halula kuma ta tabarko shi ne za ta koma gaba ka kama ta duk da cewa wata sura Allah ya bada cikin sarki ya ga mana cewa yayin da ta fadi wato wallahu bijira wa lahu ashur yana ganin da wani mutum ya yi ma dai ne gida ya biya zai gudu sai Allah ya biya mu dala ta hau kai annabi Musa kada da tsoro ni la ya kafu da dai manzanni ba ka ji tsoro a gaba na saboda haka ka dade sai dade saboda haka bayan na Allah madaukakin sarki ya ba alƙawari cewa zai mai da mutubiya ta koma sannan ta yi da take da Allah yake da واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا Allah madaukakin sarki yake wa kuma mu yadda ila janahi ka tura hannunka ka saka shi ila janahika cikin hammatarka ila gefen jikin ga hammatarka Allah ba wajen zargi yake dauki hannunsa aya da yake nan bayan kanda kuma ya tura hannunsa a cikin hammar da furut bai ba idan ta tashi fito da hannun za ka yi yayi bari kan ni ne dai mutuwe amma ba tare da cutarwa ba bayan kwani ne na albino ko kuma wani kwani wanda yake wato mai cutarwa wanda ko na albar wanda cutar da ke ta samu hannun ba daya shi ne min gairi mutuwe ayatan ukura wata ayati ta musamman ta daban abin da Allah ya gaya mana a suratul nasr cewa wa dumun ilayka jana'aka min ar-rahbi wa dhalika burhanani li rabbika ila fir'auna wa malaihi to Allah barkatun sarki yake sa hannunka zai fito da jiye bari kan dole kuma abin da ba mutane mamaki domin a wannan lokacin babu wani abu da yake abu fitila irin ta zamani ko spotlight to amma kace zaro hannun da yana fito da jiye hada zai ka haske wurare kamar teku lai haka ne gaba kamar teku lai ai tsana ne ba da gaba haka za ta zama ko mai taki wanda take original haka hannun ta zai koma kaga dole kowa ya mamaki domin a nan lokacin babu irin wani abubuwa wala yake fito da shi bai za a zai fito bari kan yin gani so in ba tare da cutarwa ba kada ya damu cewa kowa nan da ne samu matsala ayatan ukura wata ayati ta musamman Allah yake zabi ba haka ne ne ya kadan mu nura ba min ayatin al-kubra daga ayoyin mu manya ayoyin kamar da ba Allah ya ga wani an bashi ayoyi guda nawa wal kada ake na Musa kisa ayati ko Allah ya bashi ayoyi ta saboda haka wata ayati da sai Allah ya rage shi bayan wannan ila habu ila fir'auna abinda kuke so da kai yanzu ka tafi zuwa ga fir'auna innahu kaza domin ya yi dagawa mujawazatu haddi shine wuce gona da yin shine dagawa ka tafi gurin fir'auna umarni aka bai yanzu da awaje ta amma ina gidan da ya rike shekara da shekaru baya gidan da yawa gudun hijira da ake ce ko ba sai Allah ya ce Allah ko da ya ce ya ubangiji ka da ya ubangiji ibrahim ta da ka buɗa min jinjina ka duba ga gaba annabi Musa ulul azmi min ar-rusul ne amma zai ka bi da'awa yana neman kan da ko na tara da kana san Allah madaukakin sarki ya taimake ka ko ko karantarwa to ko sallah kai duk inda dama ma kai sallah raka biyu ka roki Allah Allah ya baka iko isar da sako yadda Allah yake so duk wani malami da zaka ga wato ya san ya fahimci yaya Allah madaukakin sarki yake wa awalantar bayi za ka ga baya la'akari da ilimin sa ko da yake addu'a yake duk abin da zai yi ko da faɗa kawa za ka yi da minti biyar ka rika gaya wa Allah kenan Allah ya riko da hannunka abin da kake gaya wa Allah kenan idan ba ka wannan kuma Allah ba wajen zargi zai sa ka tara ilimi da yawa ga shi dai ka kai kololuwa ba lai ba ko da ba ka ba za ba don ba ka da kankan da kai kana jin ka'ida to sai Allah ya kyale kai da baraka ga nan bugari da hudawa ba kun kalla sai ce ya ubangiji ikrahi da rabi Allah ka buɗa mun gida wa yassirni amri ka yassare min al'amura idan na je in sau wato isar da sako cikin sauki da yi la'akari da cewa yana cikin manya a duniya mu biyar ne ina cikin ulul azim ne wannan ba kada ka yi la'akari cewa wai ka kai matakin barbiza ko dadda ko gangaran ko gwani ko wani abu a kira ka kawai za a kira ka sallah ce za ka ja ko sallar tarawih karka jin cewa ai ko kun ba qur'ani ba ya tuni wallahi sai Allah ya jarrabe ka ko kai sai kuma ba lada amma in kana jin cewa wato lallai za mu nemi gamdakatar za mu nemi agaji wurin Allah to Allah zai taimake ka hatta isar da sabon sai ga Allah yana tura wa mutane daga zuciyarka zuwa zuciyar amma ba kai wasa ba za ka zo maganar ba idan ka yi ko da ka wuce kuma ba wanda zai amfani da shi domin ba daga zuciyarka abin yake fita ba ya kawo shi ne lisani ka kawai daga farko har da yake fita Yiza wa nan ke cewa wannan tarbiyya duk wato ma karaja min al-qalbi yasilu ila al-qalbi duk abin da yake daga zuciya yana da zuciya akwai lokacin da malami zai zo yana bayani bayanan da yake kai kanka ka san cewa wannan bayanan gaskiya ne kuma za ka rika jin suna shigar ka to yana nuna cewa wannan malamin akwai alamu na ikhlasi a tare da shi amma wallahi in bai da ikhlasi ba za a bayyana da kanka to ikhlasi da dura wa Allah al'amuran shi yake za a fahimci manzon ka ba yawan karatu ba to kai annabi Musa shi yasa za ga wanda ya bai kai wannan yana yin tawakkuli da ayoyi yayin da zai fadakarwa cewa shi ma yadda Allah ya yi wa annabi Musa ga da kan shi ma Allah ya yi to shi ne yake wa sunni abu Allah kai sare mu al'amarin da wa min uqdatan min lisani Allah ka cire kullun da yake kan hanji na wasu na cewa malamin tafsiri kulli uku ne akan hanji wasu suka ce a abin da ya faru ko kulli ya kawo jabir tafsir malam ibn al-jawzi ya kawo a ciki a tafsirin tsawari duk sun ka kawo labarin cewa hatta malam ibn kathir sai ne kai ce cewa abin da ya faru lokacin da ake rainon annabi Musa alaihi salatu wasallam yana jariri a daidai lokacin ne to tunda yaro ne yana wasa da ya ga jemo annabi Musa sai ya gagga gemu jirawar abuwa sai gudda yana kan cinyar da ya gudda da ya ji zafi sai ji gaskiya wannan ba yaro ba ba yaro ba ne wannan kau sai ji a kawo mata taka guda biyu sai aka kawo da garwaji a ciki da dabino sai miƙa mar yana miƙa mar sai ya hannu kamar yadda kisa ta nuna zai ɗauki wannan dabino sai malaika biyu ne tsora hannun sa kan garojin da ya dauka shi sa ba to wannan matsalar da ya samu na sa garoji a baki shi ne rojo yana da ranta kamar ikina idan ya tashi magana sai ya rika magana sa tana sarkewa kafin malamai da yawa malaman tafsiri sun kawo wannan cewa daga wannan lokacin ya samu wato matsala ta ikina yanzu yake ya ubangiji kuma me yake zaka don ku bi ilimin ka idan kalmar ta fara kalmewa ai zai gaba da idan da sako yadda ya kamata to saboda haka nan da nan zai ya ubangiji to ka cire mun kullun da yake ka harbe amma kuma shi ma ba duka ba zai ce min misali wani abu da yake damu na da harbe Allah ka rage mu kare ka ce da ya ce duka gaba dai Allah zai yayi maka ba ba da yake wa min uku da min misali Allah ka yaye mu kullun da yake kan harjina ya kawo kai kauri don su fahimci zance ba yayin da nake bayani a fahimci abin da nake faɗa to sai shi gaba har yanzu bai gama ba wata alli waziran min ahli ya ubangiji ka sanya mun waziri wanda zai jibinci lamari na ne ke mako na da ilimi min ahli daga cikin iyalai na wato daga cikin ɗan uwana yayin da annabi haru to ga annabi haru yayin annabi musa ne sai ba da ba wato ce zo da ni yace haru da ya ubangiji wannan nake so a bani ni annabi haru harun nake so a taimaka mun ya taimaka mun adawa shi za ka ce ba taɓa wannan da kufa a tsebo a duniya bai yi wannan ba ka nema mutum alfarma amma ba ta kwamishina ba alfarma amma ba ta division ba ba ta gwamna ba ba ta dukuti gwamna ba a alfarma annabta wannan alfarma ba ta bare ta kaga ashe ka zo ka ce ba alfarma kawai saboda ka samu wani ƙobi kuskure ne ko ba haka bane ko da ya zo suna cewa ba alfarma bayan sun fitar da wani sun mutu su wani da wani suka ba wa kare wa suka na alfarma inda wata halitta wani ne inda wata kamata amma wani ya cancanta alfarma in la yau duka sai da a samu mutu aiki ya halitta man yasfa shafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibun minha wa man yasfa shafa'atan sayyi'atan yaqul lahu kiflun minha ka taimaka wa mutane da yawa ba za ka ko idan ko zuwa kai kai mutuwa kai ka tsuwa ka yi zama ka kai da ya ra da wato ko wanda za su zuwa ka taimaka ba kai ba amma za ga wani hatta hanya da zai wani yana da zama da za a samu ma abinci ya fi cancanta kuma gaba ɗaya ƙasar haka ta koma haka yanayin ƙasar ya koma saboda kawai wa ka sani mutum ya cancanta ba za ya zama to tunda ya cancanta ya ba tunda ya cancanta baka ce a abin da yake so da kai ne da gyara kaza sannan ka dawo wannan shine daidai amma mutum ya zo ya ce babu alfarma ko kana to wannan gaskiya yin yanki ne Allah ba tsarin addinin musulunci bane annabi harun ya nema dan uwansa alfarma kamar da muka biya can baya suratul maryam wa kullu fil kitabi huda innahu kana mutalaqqan wa kana rasulan nabiyya وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون فلم يجي ne gurin Allah yake mun ba shi daga rahaman mu mun ba shi dan uwansa Haruna a matsayin annabi Allah to shine Haruna a su shine annabi Haruna ya zama dan uwana shi kuma an ce wato Allah ya ba shi galaka dan da kansa yake wa ya Haruna huwa afsahu minni lisanan dan uwa annabi Harun ya fi zalaka hari shi da abin da yake zo mutane su lura gyara ne aka zo daga zaka ce gaskiya wace gyara ka kure shi wani ya fi iya ko kada ki mutum karbo wato ka fara koya akan naka don wasu masu gyara haka ce akan naka ka kure shi zai koyi gyara aka wani ba Allah ya jawo ya goyar kabita yace kawai yace ya nuna ba wani abu ko CDI yace ba jiya mutu ya sa ya je shi kudin da kenan ya je zo yana zuwa da yanzu shi kai ba shi ne wuce ba kaza ne wuce yace wallahi ya rike shi dawo da babu yace ga shi wato nan ba ta yi rike yace ne ka je ga wani bakani da sosai ya dauki ɗaya duniya da ya ga ba da duniya da ya yace wannan bakani da Allah ya kiyaye masa to kaga abin da aka zo maka yi a wata wani kawai to hatta abin da ya ja mubalinta malamai wani ka ya fi gogewa a waje kaza ba ne shi bane da lokaci a in mu ka gane gurin wani zaka shikenan matsala ce ta gado a wani ya bi mu a cikin alƙar abokan mu wani ya fi gogewa ta matsala gado ne ke koya ba ne a ciki kai ma sai Allah ya daga ka kuma za ka zuciya ka ta zama ba ka da matsala amma daga lokacin da kake yashin kai ba za ka yi isar da sako kaza ba amma wani ya yi zarka ne ma hazara za ka yi ta zama inda kake wallahi ba za ka ci gaba ba shi ne Allah madaukakin sarki yake usbir bihi abi Allah madaukakin sarki annabi Harun ya ci gaba da Musa ya ci gaba da magana cewa Allah ya karfafi wato dan tsina da annabi Harun ya yi bi ma'ana zuwa bi haka bugari ne cewa ka karfafi baya na da shi ne karfafi wa shiriku fi amri Allah ka sanya shi ya tare da al'amura duk abin da zan yi na wannan da'awar da za a tura shi gurin fir'auna Allah ka sa ka ba shi dama mu ka mutane kai mu sabbi haka kafira ya wani idan mu rika ambatan ka ni da yin ka da yawa wa naskuraka kafira mu ambace ka da yawa kan mu ce subhanallah na kuma mu ambace Allah duk da surayen da wanda suka kamata ambace ne Allah yake malamin rubuta yake inna ka kunta ila basira lallai dangane da wuya ubangiji kai ne kallon mu kai kana kallon mu da abubuwan da muke aiwatarwa wannan su ne addu'o'in da annabi Musa alaihi salatu wa salam yayi lokacin da Allah ya masa umarni cewa ta gurin Fir'auna Isra'il sai Allah yake قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah madaukakin sarki yace kala kan uti da su ya ga Musa duk wannan abin da ka roƙa gaba ɗaya mun ba mun ba ka ya kai annabi Musa duk abin da ya roƙa din nan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yace an bai wa la kadmananna hakika mun maka wato gaiwa mun ma baiwa da yawa wato alaika wa la kadmananna alaika maratan ukra mun kare ma wata baiwa karo na gaba domin Allah ba ku dinga jiye man baiwa tun daga haihuwarsa ana kakkaje mutane a jarirai a daidai lokacin Allah ba ku dinga jiye shi sai inda ake kai jama'a nan za a kai nan a nan za a rage wannan baiwa ce domin ba da ba da shi ne ba san da yake ba to shi Allah yake mun ƙara ba bayan nan kuma ga abubuwan da ya tafa ruwa ne bayan nan da ya fara girma ya yi girma ya zo abin da zai faru da shi ya faru ya gudu ya bar Allah ya tsira da shi daga wannan garin ya je ya aure a garin da ya yi ya gudu ba bayan ya ɗauke garu kuma duk a cikin zakar da Fir'auna zai ya gama yin ta kuma yana kan gaba yi ba Allah yake kuma komawa duk wanda abubuwan da Allah ya masa na baiwa kala kala ya tuna masa wasu daga cikin kuma mun ma wata baiwa ta musamman saboda haka yanzu muna tuna ba da irin bayan ta bayan da aka yi ba to ka koma gurin Fir'auna inda ya yi da kai kana jariri ba ka karfi ba da bara yanzu ba da kai wayo kai girma shi ne kare sai da kai ko ba kawai to shi Allah yake إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah ya kawo cikin sarki yake a ne kace shi ila auhayna ila ummika ma yuha kace da lokacin da muka yi wayi zuwa ga mahaifiyarka lokacin da wanda ya ce cewa Yohana ba uki ce Yohana Yohana mahaifiyar Annabi Musa alaihi salatu wasalam kace da lokacin da muka yi wahayi wato zuwa ga mahaifiyarka da Allah ya gaya mana a suratul qadar wa auhayna ila Musa ila ummi Musa an audi ali fa idza kunti alayhi alayhi balihi bil yamin ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين wannan ayar ce asma'i wani malamin duniya ne babban malami ne ya sauke kabirin bulbuli ayyar da kalbi sani to wannan malamin da ya ji wata tayi wani baiti bakwai wata yarinya ya yi ka yake cewa wato katalakin lahu irin wato su abin da yake nufi sai biya wani aka kira gode kamar irin yadda idan mutum ya abu hausa ga yanzu sai biya wani ai kaga ba ana nufin sai biya mara uba ba to ya biya mata kai ya biya mata wannan kalma haka kuke iya baiti sai wani yake ce mata ba za ka yi mamakin wancan ayatin da yake kasar ba idan wannan ta yi wannan abu ai ba abu wani abu sai ba ga ayatan da ta zo da bishara guda biyu hani guda biyu umarni guda biyu duk baka ga wato bajin da a cikin wannan aya da ke wakar wannan ka duba ga Allah ba ku jin shi ai wa wa aina da labari guda biyu ila ummi musa an abu ayni mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa cewa ki je ki ga yadda Allah ya ce bai da shi alai dan kina jin tsoro na cewa wato a lalle za a kaji ba alƙini ki da yanzu ta kaji cikin ruwa ki je ba cikin kogin ne ke ku ta ji a ba cikin wurda cikin wannan ruwa wala ta habi kada ki ji tsoro wala ta habi kar kuma ki damu ina radu ilayhi lalle mu za mu dawo muku da shi waja'ilu min al-mursalin sannan za mu kai ga cikin manzanni yake ku ci kai kalla ayar ka gani na farko wa wa'ayna ila ummi musa kaga labari an auge in yi auge in yi umarni kaga ko wanda daya fa ila kinti alayhi idan kina jin tsoron sa fa alihi fil yammi ki je ba ku cikin ne cikin teku kaga shi ma wannan umarni wala ta khafi kaga wannan hadisi wala ta hadani kada kuma kada kada ki wajen tsoro kada kuma ki shiga damuwa hadi ne kaga hadi guda biyu ya fita ina radu ilayhi wannan bujara lalle za mu dawo miki da shi waja'ilu min al-mursalin ita wa bujara yace wannan aya ta fi ban babanci biye da waƙar kowa ina radu ilayhi waja'ilu min al-mursalin lalle za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin banzani wannan ba da cikin zargi yake to abin da zake ce ali ne bihi fitabu ki jefa shi a cikin akwati haka ne bihi wajen da wani tafsiri suna cewa mutumin nan da ya rubo da gudu ya zo ya ga annabi Musa za a kaje shine ya haɗa akwati amma labari cewa akwatin shi ya haɗa da domin kafin da haka ne bihi ki jefa ki jefa shi cikin teku bali yuri yamma bisahi shi kuma tekun zai je igiyar ruwa ta wurga shi a gefen gaba ila sa'i gefen ruwa nan wannan tekun zai je ya kudu aduwun ne wanda zai dauke shi shine baki ne shi ne firawuna wa aduwun la kuma makiyin shi ma wannan jaririn shi annabi Musa saboda haka shi ne dauke kamar da Allah ya faɗa kan ta kada hu alu ko fir'auna da yakuna lahu aduwwa wa hazana an jefar da shi wanda ta je shi ne iyalan fir'auna fir'auna na gobe ya ruwa fatina yawo a kan ruwa yadda ya rasa ɗauko wanda abu ana ɗaukowa da aka kawo ana buɗewa ita kuma matar ta Allah ya jarrabe ta da da jaririn ta tana ta kamar yadda ya faru da wa annabi Yusuf alaihi salatu wa salam kaga sai wato Zulaika da ake fara ta ce a ta wato an nasa ke da ruwa da an yi fa da aunar da ke da ruwa da a wannan gida ai ba abin da za a yi ba wannan bawan ba inda za a kai shi a ban bari an zai amfana da mu ko kuma ba bari shi a matsayin ta haka Allah yake a wata to saboda haka Allah yake ya kula da wani aduwan wa hadara sun tsinke shi dan ya zanto lamu kira lamu al'aqiba ake kira ba Allah ya rike shi bai dinga zama abokin gaba karshen al'amari zai zama abokin gaba gaba firawun shine da yabo da zamu zo a zuwa cikin kasar na Allah ya rama lokaci sai sai Allah ya madaukakin sarki ce wa alaitu alayka mahabbatan minni sai muka jefa maka soyayya da gare ni ba da tafsiri ce magana ne kace soyayya da gare da gare ni jiwa Allah madaukakin sarki Allah yana zan da Musa ko kuma soyayya da yake ba a cikin zukatan mutane kowa za ka ga cikin mutane kowa yana kaunar annabi Musa alaihi salatu wasalam to shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna Allah yake don kuma a tarbiyyar sai ka ala aini akan idanuna wato kulawar da za a yi a gidan Fir'auna kar su dauka wai iya da barin sirri ya wata Allah ne san kwarafiyar da yake so a rage shi haka za a rage shine wa litusna ala aini dan a baki kulawa akan idanuna shine malamai ke cewa kamar Imam Malik da zai bawo ko kiji kaje kaga Allah ya yi amfani da sifa irin ta dan adam amma kowa ya san ba ta irin ta dan adam ake nufi ba ido duk da haka ne ya san cewa ba ido bane irin da mutane ko ɗan aiki ce ka kawo yanzu ka kawo gidanka za ka fita ko nani ya kamar yara a gidan sai sai sai ka tafi kula da shi ba kula da shi ana rubuta dauko da ba a kai gidansa yaron to duk wani motsin sa tana gani shine kula to shi da Imam Malik yake duk sibobin Allah a ruwa kamar da ka zo na lafiya kawai yadda Allah ya faɗe su faɗe su alakin yahudi yadu lahi wa kulira kullat aidi wa ru'in bima qalu bal yadahu wa basulata fa ka wuce sai ka zo na lafiya amma ka tsaya ta wuni za ka faɗa rani warjudna ala ayyidin arayi ga kan idanu Allah yake yi tamki wa suka ka tuna loka kariya لا بالشمس أخذ فتقول هل أدلكم على من يسكنه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا Allah ya ce in sauke uktu ka tuna lokacin da yar uwarka ta fito kun san lokacin da suka je suka wurga a garin Musa cikin ruwa gaba ɗaya hankalin uwar ya tashi ita ma yayata sai hankalin ta tashi yanzu a ce dan mutum a yanzu mutum sabo a wurga shi a ruwa to hankalin ya tashi mutuka to shi ne Allah madaukakin sarki ya wato ya ya ya ya ya umarci su wayannan wato ɗan uwan na ta uwar ta ta bibi nan da ita uwar ta ta samu mutuwa take sai wanda zai ki bi je ki boye ne zai ba da wannan yara saboda ta ta samu kwanciyar hankali shi da haka yi mamakin wanda za ta yi yaro ta rukar da shi a gona ko a wurga a kai mutan ne ko a samu shaddan a wurga abin mamaki ɗan cikin shi ai ko da bai da mahaifi sai ɗan ki ne na jinin ki ta wurga shi nan da nan ta ka zama mutuwa ta ce abinci kawai in san shi tana so ta je ta ga wai yaya ya al'amarin annabi Musa ne koma to sai Allah ya ce jamji wa kuf fa taqula hal adullukum ala man yanqulu bayan an tsinta annabi Musa kuma nan da nan ya ka fara bayan Asiya ta ji cewa lallai tana kaunarsa ya ka bada koma wa zai zo ya shayar da shi da shayarwa nan da nan ya uwar da ta tarab take ai yi ko na san ana ta kirawo da ba zuwa da aka ba wa annabi Musa ji annabi Musa ki karba nuna abu ta kaddara wa Allah duk wanda da zai ki karba sai ta tana dai sai take cewa ta ga wata mata kuwa kana ganin aka jarraba ba wanda ya santa aka jarraba ta wannan matar za ta je ta yi da shi a gwada yadda za ka ce to a kira ta ana zuwa ka kirawo mahaifiyar annabi Musa a zuwan bakuwa saboda haka tana zuwa haka miƙo mata annabi Musa ana gwada tana miƙa mata baba kawai ya karɓa dama na zai to nan da nan kuma aka yi jinga da ita cewa za a rika biyan kuɗi wata kaza dole a biya ta wanda kaddarawa Allah shi sa duk abin da Allah ya shiga duk wani al'amarin kan Allah ya shiga to kamar ba wallahi wasu ne suke so su ga bayan ka sai dai a ga bayan su Allah duk abu al'amarin in dai Allah ya shiga to ka gaba sai ga ga magabata su sahabbai ko da su da ya yake kara domin dole sai Allah ya shiga lamarin idan ku Allah ya shiga duk wani dan bakin ciki sai dai ne haka al'amarin ne in dai Allah ya shiga duk wani dan bakin ciki sai dai ne kai dai ka nemi zaɓin Allah ne shiga kai ka bar kanka da dabara ko waye ne to da haka nan da nan sai ka karba kuma Allah ba dokokin sarki wato ya sa a karkashin kula kuma Allah ya yi wato ya mutu wani cewa kar su sake kar su sake su bayyana cewa kar su bayyana cewa suna da alaƙa ne idan Allah ya ce wa ba wato wato alimi Musa khalida nan da nan sai zo Allah ko cikin sarki ya ga yalwar zuciya a cikin kirjinka dan saura kirin saura kirin ta bayyana cewa wannan ai dana ne Allah yake laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun bige zuciya ta ba da sai ta ba saboda ka aura da gani kwana ɗaya biyu uku ta ga dan ta ba tana ganin su kuma ta ga lafiyar da kalau sai dai kokari kuma emoji ne zaka Allah yake ba dan lola arabna ala qalbiya ba dan mun biji zuciya ta mun daure zuciya ta to da bi da bayyana cewa dan ta kuma tana bayyana al'awari ya canza to da kan da zaka yi tsada da ita cewa za ta jaye ne akai gaba bayan ta jaye da shi kuma ta samu kwanciyar hankali domin ta san an da yana cikin kwanciyar hankali ta take jaye da shi duk da Allah ya bada wannan tagomashi da aka yayi da aka karbe wa da ya babuwa mai yawa domin ta san an ta dole zai zabu kula yoyin irin abubuwan da za ka kawo mata kayan wato jabawa da da da kayan wanki na goyon yaro da nafi da famfas da waye da komai da komai da za a kawo daga wannan yadda ake kulawa da ita ta san cewa ba zai cuta a wannan gidan ba Allah da ya maka alƙawari zai kula da shi sai ka samu kuma kwanciyar hankali to shi Allah madaukakin sarki yake cewa yake cewa ka taqulu ala adullukum ala man yakulu sai ga ruwa ta tare tana cewa shin ba za ki da ku waye zai tayar da wannan yaron ba farja'na ka ila ummika kai ta tara ainuha wa la tahzan Allah yana tuna ban ba Allah yake muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta tara ainuha dai idanunka ya sanyi ka samu farin ciki wala ta hazan kada ta shiga damuwa Allah yake to kaga wannan ne ba ka tuni maka sai Allah yake wa kadanta nan kan bayan nan kuma ka tuna ta yi kitan kai ta yi kitan kai fa nadda ila ka min al-gami muka tsira da kai daga damuwa Allah yake wa fatalla ka kutula sannan muka jarrabe ka jarrabawa kaji kaji tun daga jarrabawar haihuwa har zuwa jarrabawa lokacin da ya zo wato ya kisan kai ya gudu da wani ba Allah ya zo gaya masa cewa wato lallai mutane suna jin kaje ka bayan ya gudu hanya ya je abin da zai faru da shi ya je wato ya auri wata baiwa Allah kamar yadda muka faɗa suratul kasas ta faɗa ya je ya yi kwana gonar shekara goma yana bauta a gidan wani bawa Allah daga nan aka ba shi hanya kuma matarsa ta yi je mu dajaji da Allah madaukakin sarki shi Allah ya ce duk wannan jaraba da muke ma sai bayan da abin muka tsira san ta kai da ita shi ne wakatan da ka kuma mun da sai ka jaraba sai Allah ya ce na wala bidda tiniya ka zauna tsawon shekaru shi ne shekara goma da yi fi ahli madiyana wato a cikin mutanen madiyan walan ma warada ma ahli madiyana ko waje da min duni mumratain tajuda saboda haka Allah madaukakin sarki yake wala bidda sinina fi ahli madiyana wala bidda sinina ka zauna shekaru fi ahli madiyana cikin mutanen madiyan sun majinta ala qadari sannan ka dawo ka taho ala qadari au ka kaddarawar Allah Allah ne kaddara ba kai shekara goma kafin ba ka dawo wajen ala qadari ya musa au ka kaddarawa ya kai musa sai Allah yake bi wasana atuka qala asuka li nafsi اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Allah madaukakin sarki yace wasana atuka li nafsi Allah yake ni na zabe ka da kaina kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf inni sabaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma adaituka wa kun min shakir Allah yake ni sabaituka ala nasi ni na zabe ka kan mutane domin jariyai dubu do aka ji amma Allah ya zabe ka kai kadai bi risalati na baka ko an na aiko ka wa bi kalami kuma nake magana da kai Allah yake fa khudh ma adaituka karbi abin da na baka hukum da take kaga cikin mai godiya duk abin da Allah ya baka na baiwa to ka gode wa Allah sai daga cikin wato yi wa Allah wanda kuke karbi godiya abu da ni'imar dukiya shine ka fita zakka bayan ka fita zakka kuma a ga akarin ni'imar a jikin ka dan wani dauka yake bai wanda Allah ya masa kisawa ka ga baya zaki ba bi kuma yana da kuɗi baya jira abin kuma yana da kuɗi wannan ba gode wa Allah malam shi yana da littafi wato a ta'addudu bi ni'matin lahi shukr inna la yuhibbu an yara akara ni'mati ya la abdi Allah yana so ya ga gurbin ni'mar da bawan Allah yana ni'mar su bayyana ta ba wai ke albari ba idan yayi ba kada ka zo kawai wani ba ya rika tausayin ka alhali Allah ya ruba ba asiri wannan ba daidai bane yaji Allah yake wa sana'atu ka da da kai ba na zabe ka sai da har anta wa akuka da kai da dan uwanka ku gaji bi ayati da ayoyi na wala taniya bi zikri kada ku kafa kafa kada ku gajiya kada ku rabanci fi zikri wa ambatuna duk wanda yake da cikin wata damuwa wani abu yake da mu sai rika yawan ambatan Allah ya zanto la ya zali da zaro ka raba min zikrillah kada hakan ke guje kana ambatan Allah sai Allah yake ina ba ila jira'un أبى إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah bar wajen zargi ya ce ila ba ila fir'aun kaje za za a rubuta tafiya kan farko ce aka ila ha ila fir'aun innahu kaza shi kana yi to daga nan sai ne ba ga ji Allah ya taimaka masa ya bashi wato ya ai ko dan uwansa a matsayin annabi yanzu har Allah ba da wuce garki da ba ce kad uti da su da ya Musa an aiko annabi Haruna a matsayin annabin Allah sai Allah ya ce to izhaba ila fir'auna innahu la ku ne ta zuwa ga fir'auna domin yayi dagawa ya wuce gona da yi shine dagawa ya wuce gona wanda zai ce shi Allah ne ai ya wuce gona da yi yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghayri ba ta wajen kuna da wani abun bauta an bani ba haka yake an ce kan yi kimar zikra ala yace ana rabbukum al'ala ni ne ubangiji ku madaukakin na madaukakin ni ne aka garawo ne ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ga ya mana anan cewa wato ilhab anta wa akuka bi ayati ilhaba ila fir'auna innahu laka فقولا له قولا لينا لا حول ولا قوه الا بالله ku gaya masa magana mai sauki kun ji ko wanda yanka zagin Allah yana gaya wa Allah magana amma ka ce yanzu dai tafiya su zaɓi a samu dukki sai ka hor san kalmomin da za su yi amfani da magana mai sauki ne daɗi za ku faɗa duk da ba ba wai bambancin jam'iyya kuke da shi ba ko bambancin ɗariƙa ko bambancin ƙungiya ku duba ku gani Allah ne original wanda dan wuta ne amma Allah yake kun tashi zuwa ku ga ban magana mai sauki aulan nan yana la'allahu yatazakkaru wa kila zai tintin ya dawa da aula ta ko da tsoron Allah a je ko min baji aula ka tausa da dan uwan ka musulmi kai ko wani kawai shugaba wanda yake wato shugaba ne ka tausa da ba harbi domin yadda kake ji da kujera ka ji ba fa ka yi da zasu kujera domin shi dan ba ya fito ra ji a gidan jera kai gwara kai kana tawili shi kuma ruwan ka da tawili da abin da ya tashi ji zai yi duk wanda za ka yi wadawa ce wato a samu kalmomi masu kyau kada ka ruka nuna masa cewa lallai shi kenan ya tafi ya yi kaza yi kaza a shi za wancan rashin cewa a jin da ya zama shi ma ka ji kai lokacin da ya fito yana gayawa lokacin da wanda ya kisa mutum da sai da sai da zuciya ya ce Allah wani ba gafara ba sau kisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wallahi salaka to da yake gaba ɗaya ya tsara na cewa ba wani abu yake gobaran shi ke na karin sai a ji dadin misali ya da ji to an kwana biyu abin da kuma damun da ya tafi wajen malamin gaske yana zuwa ya ga wani ne a marhaban marhaban ne yace ai irin ku Allah yake ku kai yace kullum kowa Allah ku da take da duba kullum tun daga bude bude rana har faduwa Allah baya rufe koba idan mu rana ta fadi kuma kuma bude koba har zuwa kullowar alhuje ya ga ya ba sai ga ya ba rubu cewa kuma ka ga wani abu idan ka tuba ma yanzu sai Allah ya canza ne ku kuka goma lada nan da nan zai duwa ira duwa zai ji ga wanda nake so da kai ka bugar domin abokan ka su ne mutanen banza in kana so danka ya hauce ba ta kwarai sai ka lura da abokan ka Allah dan za ka ka gama sa wa kanka fararen kaya a gida ira wuta za a samu farin jini amma abokin jini a cikin fararen kaya aboki ne kawai zai ba kai in kai abokin ba wanda da hali ne shi zai duk wani abu da ake raba na motar sa za a shiga da kwarin da za a yi ko mene inda nake zai koya ba in jaye jaye ne shi zai koya masa in duk wani abu domin zai masa sai su ke ka lura da kyau sai ga abin da cewa to abin da zaka kamar garba kawai dan da dai duk waɗannan mutanen da kake gani kai kokari kamar su ko kuma ka canza wa aboki ai ko haka ne ya tuwo yana tafiya hanya Allah ya tuwo mala'ikan mutuwa ya kaso ranka mala'ikan mutuwa yana karɓar ranka to wajen ba ta karɓa wayannan kare da muka bi a hadisin wato hadisin ba azaba kabari masu karɓar ran na rahama sun zo na azaba sun zo kowa ya bi komai ya yana jira a bai sai aka fara wayannan suna jayayya wayannan masu ne na rahama sun ce nasu ne na azaba ma sun ce nasu ne sai ubangiji ya yi musu umarni cewa ai musu alƙalanci duk in kasar inda za ki dai ya fi kudanci na rahama ta dauka domin ganin da za ki ya fi kudanci sai a wuna a gani kilomita hamsin ne amma ya fi kilomita talatin ne kaga inda za ki ya fi kusa kilomita hamsin ne inda wato zaki wato inda ya baro kilomita ashirin ne inda zaki kilomita talatin na azaba ne za ta dauka annabi alaihi salatu wasallam ya ce a zahiri inda zaki wato inda ya baro din ya fi kusa inda zaki ya fi nisa sai Allah ya waka sawu da ni ta faɗo nan da nan ta faɗa ana auna sai aka ga cewa inda zaki ya fi kusa inda ya baro ya fi nisa sai malaiku rama ta karɓura su ta tafi to haka Allah ya yi duk abin da kake wa a cikin gaba da aka ce Allah baya gafartawa sai mutum ya mutu yana yi amma in ba mu inna la la yaghfiru an yushraka bihi ana fassara ta da cewa Allah baya gafarta laifin da aka mutu shirkar da aka mutu ne ba wanda aka tuba ba idan haka ne sabai da yawa duk ba shirkar suke wasu tuba wannan fassara Allah ne cewa idan mutum ya mutu yana dille kun da kake abinda Allah baya so ku jira ku ka rika jin cewa ai shi kenan wato kai ne shi kaza ka kuma yin ne shi kaza kawai shi kenan Allah ba zai ba gafara ko kuma kana yi karka ji cewa ai sai lokaci kaza wani sai shi sauran 20 zan zan zan dina waya ko ne ko kuma kai ka zo ka rika bayyana wa kai to wannan yana sa ka ba imani amma duk lokacin da kai laifi ka ji ka shiga damuwa to imani ke yana aiki kawai matsalarka ba ka da caja mai kyau da take caja ba kai sai yawanci ba ta yanke yake wato rolin da ko da amma ka samu caja mai kyau kana ta da wajibin da sosai to Allah ya dara da kare na sai ga wai ka tara da kai sai wannan shi Allah bada kudin san ke ni za wa ila fir'auna innahu qada to lalle ku da zuwa da fir'auna ya wuce gora da yi fa kula lahu qawlan layyin ku ga maka magana ne to ji Allah ya tadakka wata kila yayi wato jinjin au ya ta koyi da Allah mu tsaya anan na ga mun wuce lokacin namu abubuwan da aka bada ne ya Allah ya bawa na danta wannan muka yi kuskure Allah ba cikin zarafi ya je ba la sai akwai wannan wannan gurbi da aka buɗe na karatuka amma da muka faɗa ta din da ya gabata domin ko a ce an ba da lambobin gaba ɗaya an sassaka shi ne suka ba da lambar cewa kawai za a ba lambobi guda biyu duk wanda wato yayi magana ta wannan lambar za a turo man link din zai yi ne don kwanci wato a dinin ya zauna ta zawa to a wurin jima da yawa ga lambar haka sifili bakwai sifili talatin da biyar ashirin da takwas sittin da biyar ko kuma ashirin da biyar sifili bakwai sifili talatin da biyar ashirin da takwas sittin da biyar ashirin da biyar sai ta biyu shi ma tubuli wannan tubuli bakwai tubuli shi ne shirya wannan kuma tubuli takwas tubuli sittin da takwas sittin da biyu sha bakwai ashirin da biyu tubuli takwas tubuli sittin da takwas sittin da biyu sha bakwai ashirin da biyu wannan su ne lambobin da wato za a za a bibiya ana zuwa cikin wannan gurbin sannan da ƙarfi na alima irin wahayin da tambaya ce ne irin wahayin da aka yi kudan zuma ne na ilhawa da irin wahayin da aka yi wa na maryam a wannan gurin mun baka manta ba mun yi bayanin sa saboda haka wato tambaya ce ne kyau mai kyau kwarai da gaske kuma tana da alaƙa da wannan tambaya ce wani ne yana ji wani ne yawan alƙawari cewa malam ne ne hukuncin wanda ya yi wa wani alƙawarin zai ba shi wani abu amma shi ne faɗin ya san ƙarya yi ba zai iya ba shi ba ba sai ba ka ce ƙarya ƙarya da ya hukuncin da ka san babu kyau wani yau bai zai da zuwa kan na ko saboda haka wato ya ɗauki alamomi na munafurci gaskiya cewa kaga annaba in za su san yace alamomin munafiki guda uku ne idan haddasa kazaba wa idan azmina kana wa idan ahada kada ko idan wato wa'ada kazaba wannan alamomi ne na munafiki ba dai bane kuma wannan alƙawarin yana da ranar alkiyama sai Allah ya tambaye saboda haka wajibi ne wanda ya san bare suka idan aka ce a ta yaro a gida an baka ciwo mun mota sai ka ce a ba wannan dan kanka ce to a ciwo mun mota sai a wannan ciwo ba mota ba ai ko ko ta yaran ki ya faɗa in ka gamba cewa za ka yi wata kace ce ko kuma kai mata bara ka ce Allah ya huta ya ba da iko in kai wannan ka huta amma ka ce to to kullum zai dauke ka maka ne kuma alƙawari kai shi za a naba alaihi salatu wasallam yana zo wata wata ta ce wa ɗanta ungo sai mai da hankalin da gudu yana biya sai ya ba shi da biyu sai ya da ba shi ba shi wa Allah zai rubuta cikin makayyata ya dauka da bara za ta ta kama ko da haka kaga wannan abubuwan da abubuwa ne marasa kyau wanda ya gabata a kiyaye da su a ƙarshe muna ga hankalin mu wato juna cewa lallai wato matsala ta zabe tana tunkara cewa wajibi ne wato mu tsaya mu yi nazari mu kalli waɗanda ya gabata mu zaba ba ruwan mu da jam'iyya ko an da yake ga mutum ko bai alaji ba ruwan mu da kai amma dai mutum ya zaɓi wanda yake yi tsakaninsa da Allah tunda ba wani matsala da cewa duk musulmai ne takarar nan to wanda yake tsakanin da Allah za ka iya fita a gaban Allah domin zabi za ka yi na jagoran cewa wanda zai zama jagora to ka kalla daga a gurin Allah za ka fita zai iya yiwa wane zabuwa da wa kai ma ka zabuwa da kuma duk ku fita a gurin Allah abinda Allah yake so ga cewa a zuciyarka wata maslaha ka kalla ta ga ko ta al'umma saboda haka wannan shi ya kamata mu lura da kyau mu kuma hanga sannan abu na biyu ba za mu fada da nan ba cewa dukkan mu a wato masu hankali ba za mu fada da ba amma kowa ya duba ya gani cewa waye kamata ya zaba wannan idan ya zaɓe shi ne ya fita ga wannan ba gun da jami'a wani mu ba yan jami'a ba sannan wato abu na biyu wajibi ne a yi wa kasar na addu'a dan za ku ga irin kalmomi da muke ji daga bakin cewa gabanin jami'u ba su da daɗi wallahi ba su da daɗi kwarai da gaske kalmomi ne masu muni wanda bai kamata shi yasa wato wani dattijo ina faɗa wannan karbe yake to ai yanzu ba mu da shugabanni to jagora shi zai iya faɗar kalma mai muni wanda wato take ga barazana ga mabiya shugabanni kuma ban waye ku wajen jami'in duka dukan kowanne suna faɗar wannan kalmomin marasa kyau wanda bai kamata ba akwai barazana a cikin abubuwan da ake faɗa gaskiya saboda ko shakka babu wajibi ne yau kasar mu addu'a cewa masu neman kasar nan da matsala da tashi hankali Allah ya mai da jikan Allah madaukakin sarki ya musu fakin kai akan kwanta kada Allah madaukakin sarki ya ba su takewa a rayuwar kasar mu mu ba mu da kasar da ta fi Najeriya babu da ita kasar mu ita muke so saboda haka wanda ke neman su warga za mara kaza ki lalata mara tafiyar wato al'umma Allah mara mutum sarki kada ka ba su kwanciyar hankali wannan shi addu'a da ya kamata ya zama wajibi mu rika yi wa juna sannan bayan wannan wajibi ne wajibi ne mu lura da kyau mu kuma ƙara lura mu fahimta da kyau cewa kada mu sake waɗansu su zo su yi wasa da hankalinmu su sa mu tashi hankalin ɗan uwanmu kun za ka ga wannan ake da suna da mutum biyu mafiya yawa matasa ne masu wannan dalilu saboda haka kamata yayin mu yi karatun da mu mu lura da kyau cewa idan ka yi wa wani illa dan uwan ka kaiwa idan ka fitar da wani dan uwan ka kaiwa saboda haka ɗan siyasa nan da wuce gani da yawan su kai sa haɗe domin ka zo bukata idan aka bata wani rai a a jarida da gida sai ya koma mai mota shi kenan ya baka a nan inda take saboda haka kar ka take ka fada da wani akan siyasa kar ka zo ba saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu fahimta shi yasa wallahi na ce wani Allah Allah nake ayi zaben nan duk a gama ni ya yi ni wallahi to Allah Allah muke ayi a gama a zo mu da addu'a ya Allah ya ba mu da gari idan duk wanda ya ci ya zo kowa ne ko ba wasan sa zuciyar mu za mu ma addu'a Allah ya ba shi ikon shi shikenan in ba ka yaka ba ka fadi domin shekara hudu ko ba ka so sai ya hau ya yi to abin da ya fito shi kai Imam Ahmad sai ya mara addu'a kowa ya yi wallahi za mu mara addu'a ko muna son ku kowa ma san sa amma tsarin san zuciya ne kowa da abin da yake so ko da abin da ya kwanta ba amma wallahi ko ba ba kai ka kace zai ba addu'a domin mu ne a kasa saboda haka wannan shi ya kamata mu lura mu kiyaye wannan dalilin yasa gaskiya sati ne zuwa yanayin da ya bayar da haka ba za mu yi ba za mu ba za ba za mu yi karatu ba domin rana iwar haka ba ma an san waye ya ba gaba da gida yaron har zuwa ne gudun wataƙila haka to da haka ba za mu yi karatu ba rana ita yau amma satin gaba da yadda Allah ba ɗaukakin sarki za mu yi karatu to wannan shine abin da za mu kai har an samu tallafin masallaci na naira dubu ɗaya ɗari bakwai muna fatan kowa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ba ka cikin sarki ya fara yi wata arzikin mu gaba ɗaya kuna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin da maɗaukaka zaɓi da za a yi Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da son zuciyar mu Allah ba ka cikin sarki ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su zama alkhairi a gare mu Allah ka san su mu ba mu san su ba Allah ba ka cikin sarki ka ba su ikon mallake wannan ƙasa da ikon mallake wannan jihar wato da kyakkyawan samu da waɗanda za su zama wakilan mu Allah maɗaukakin sarki Allah ka ba mu na gari muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun musulmi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ka inganta lafiyar mu akwai alhaji wakil da muke zama da shi satin da ya wuce na ta ya ɗan yi accident muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya wato ba shi lafiya ya sa ka fara ne Allah ya tafi kafin sa bayan shi akwai wani da aka gaya ba na'am yawwa akwai wani bawan Allah da bayan Allah su yi da suka je dinkin ruwa a nan suka ba da shi wato sadaka jariya aka tsara na masallaci wannan bayan Allah Allah ya saka musu da alheri shi ne za mu magana sai ko sai ka babu wannan abubuwan wato abubuwan yin sun ƙara ƙarfin gwiwa Allah a harkar dawa wani abu zai taso kaga wani ya tafa yayi wanda yana ƙara ƙarfin gwiwa a harkar dawa kuma akwai wanda suke da zuciyar wato wani zai jinda ana jin cewa wani yayi kaza wani ya ji ina ma ki to kana zaune a nan in dai da kyakkyawar zuciya dai Allah zai baka irin ladan da ya baka duk wanda aka yi alheri ka je na ba kai ne to annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a baka lada mai yawa dangane da wannan burin da kai haka idan ba za a yi ba kai ina ba kai ne ita ma haka za ta yi wuce dubu a baka so da haka wayannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara yawaita mana irin inda yi a malam Aliyu da muke karatu da shi kwana biyu yana dan fama da dan zazzabi muna fata Allah wata wakil sarki ya tashi kafatar da Allah wata wakil sarki ya sa kafara ne da kowace da sunan sa kyawawa sai yana mai da har yanzu kun ga baya fitowa rayuwa kenan haka ko da Allah madaukakin sarki ya baka da rayuwarka sai kuma kai matakin da ba wato abubuwan da kake aiwatarwa sai a tsaye da su a sai a cigaba da rubuta ma da yadan kun ga yanzu duk wanda yake karatu Allah madaukakin sarki zai cewa mala'iku ku cigaba da baki ladan duk wanda muke karatu yana gida amma za a baki ladan yayin karatu mun ne saboda yana zuwa da lafiya da lauri shi ne abin da annabi yake faɗa a hadisi Na'am, daga cikin dama ku katin da yake ma yayin mutu addu'a. Jami'an tsaron mu wani soje yake yi cewa za shi addu'a. Cewa Allah ba mutum sarki ya tallafa mata. Ba ji kadai ba duk jami'an tsaron mu da suke kula da mu Allah ke wace. Allah ba mutum sarki ya ba su dama da iko akan waɗanda suke wato da suke son cutar da mu. Muna roƙo Ubangiji da sunayen sa kyawawa da kuma mun zama ɗaukaka duk wanda kuka musu addu'a Allah ka san Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujewa ta Allahumma kunna sayyidina ila ra'atika wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw kana min dhalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you.